نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المؤمنين عباد الله وما زلنا نسير ونخوض في البيان حول مسألة مهمة وهذه الخطبة متصلة مرتبطة بما قبلها من الخطب التي ألقاها مشايخنا حفظهم الله وهي تتمة لوازم ومقتضيات طرف آخر من كلمتي شهادة وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيها الإخوة اعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلب اعتقادا صادقا الذي لا ريب فيه ولا شك ثم الإقرار باللسان والعمل يحقق ذلك أو يكذبه أيها الناس اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عظم قدره ومنزلته عند خالقه هو عبد لله بل مقامه مقام العبودية والرسالة كما قال جل شانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وهذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم وقطع الذرائع والوسائل المفضية, المفضية إليه حتى نهى عن الإطراء والمبالغة في المدح وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النسار ابن مريم إنما عن عبد فقولوا عبد الله ورسوله أيها الإخوة الأفاضل ومن ضوء هذه الأدلة نفهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز إعطاء شيئا لا يجوز إعطاؤه شيئا من خصائص الرب فلا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يحلف به ولا يجوز الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو ينفع أو يضر قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أيها المسلمون عباد الله فحق على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أيحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة يتجلى فيها إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين وهي فرع من محبة الله سبحانه وتعالى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين الحديث متفق عليه وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أيها الناس إن الأمة بأكملها لن تبلغ مكافأته ورد جميله من مهما أوتيت من جهد فإنه صلى الله عليه وسلم قد قدم كل ما لديه وصال وجال وبكى وكاد أن يقتل نفسه كل ذلك من أجل أمته صلى الله عليه وسلم فأما الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد ضربوا لنا أروع الأمثلة وصدروا أبرز المشاهد وأظهروا أعظم دليل على صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا من أجله الغالي والنفيس بل قدموا النفس والأهل والمال من أجله صلى الله عليه وسلم وهذا ابن عمه وزوج بنته علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب رضي الله عنه والله أحب والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضم وكيف لا نحبه وهو الذي أخرجنا الله به من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ولم يترك صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها وجلاها لأمته وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها المسلمون ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فواجب على كل متدين بدين الإسلام أن يطيع الرسول ويتبعه ويقتدي به فلا يقدم قول أحد على قوله كائنا من كان ويحكمه, ويحكمه صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وأمره قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال قل أطيعوا الله والرسول وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ثم تصديقه فيما أخبر من أمور الغيبيات بما كان وما يكون لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها ثم اجتناب, ثم اجتناب ما نهى عنه وزجر من أقوال وأفعال أو صفات فلا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر ولا يأمر بشيء إلا وفيه خير وبر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم ثم لا ينبغي ثم لا ينبغي أن يعبد الله بأي نوع من العبادات إلا بما شرع فالعبادات كلها توقيفية لا يجوز الاتيان بأي عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ɗoriya ko kuma ci gaba ne ko ƙarashe ne na hutubar da muka faro sati biyu da suka gabata hutubar da muka ɗauko muka yi mata take da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun tattauna abubuwa da dama a cikin hutubar a harshen larabci sai dai lokaci bai bamu dama mun fassara mafi yawa daga cikin abubuwan da hutubar ta kunsa ba sai dai alhamdulillahi malam gani a cikin hutubarsa ya dora a wani bangare daga cikin abubuwan da muka tattauna a kai shine wani bangare na siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka saurara yan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da hutubar mu ta kunsa shine wajibi kowane ɗaya daga cikin musulmi da yake amsa sunan musulunci kafin ya yarda ya amince da wannan kalma mai tsada ta Muhammadu Rasulullah dole ne ya yi imani, imani na gaske na haƙiƙa ba ɗan jabi ba a cikin zuciyarsa da annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sannan bayan imani a zuciyarsa wajibi ne dole ne bakinsa ya furta haka. Abu na uku kuma aikinsa na yau da kullum ya gaskata hakan ‘yan uwa. ‘Yan uwa a wannan ƙadami mutane sun rabu gida hudu. Guda uku daga cikinsu kowanne suna kan haɗari da ɓata mabayyani. guda ɗaya shine wanda yake kan shari'a dan uwa mai albarka wanda yake kan shari'a shine mutumin da ya imani da Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ya furta ta a bakinsa harshen sa ya furci da ita sannan ayyukansa ne da kullun sai gaskata kan duk abin da annabi ya ce a yi shi yake yi abin da annabi ya ce a bari shi yake bari baya wuce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen aiki baya cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen aiki ya tsaya ne inda aka ce tsaya kamar yadda mai alal ya faɗa wa ya kifu inda amri to irin wannan shine wanda ya dace ya shiga ƙarƙashin gaba ta farko wanda babu wanda ya fi dacewa da wannan gabar kamar sabon annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi shi sa Allah madaukakin sarki ya musu kambe ya buga musu tamfi cewa duk wanda ya imani irin imanin su to hakika ya rabauta fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah maɗaukun sarki ce idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ku sabai to hakika sun shiryu saboda haka burin mu gaba daya shine mu hau hanya da godabe irin na sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa kaso na biyu su ne waɗanda za su yi imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zuciyarsu zuciyarsu ta amince da shi ta yarda da shi amma bakinsu ya kasa farta haka har yanzu wannan nau'i daga cikin mutane yan uwa suna matsayinsu na mushrikai ko kafare ba su shigo addinin musulunci ba imaninka da hakan a cikin zuciya baya wadatarwa sai ka fito kafirta kamar yadda muna da babban misali akan haka yan uwa ga Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali wanda yan uwa kun san irin taimako da tagomashi da kariya da ya ba Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata da kowa saboda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fifita Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama da ƴaƴansa na cikin sa da ya haifa sai da aka ƙaurace musu shekara uku saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a siya daga wajensu ba a siyar musu ba aura daga wajensu ba aura musu me yasa shi bai musulunta ba amma ya yarda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin ɗansa ne zai bashi kariya saboda haka ya gamu da musifu da bala'i kala kala saboda kare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har an hinkaito yana waka yana cewa wallahi lai yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وذاك بقر منك عيونا har a ƙarshen waƙa ke cewa wallahi laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubinan yake cewa wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim babu wanda ya isa ya iso zuwa gare ka ya cutar da kai duk yadda za a yi taron dangi a kanka ina nan a bayanka yace hatta wasa da fiturabi da fina har sai lokacin da aka sana ƙasa aka binne ni sannan idan kaga an kai zuwa gare ka sannan abin zai faru amma ina raye to sai dai ko ni ko kai ko kuma su haka ya rinka waka har da ƙarshen waka sai yake cewa laulal malamatu da ba dan zargi ba au hizaru masabbatin ko kuma tsoron zagi da za a je ana zagi na a gefe ana cewa na karɓi addinin yara na biyara yace wallahi lawajattani samhan bi zaka mubina da ka same ni na ba addinin ka na karɓa a cikin saukin rai da kwanciyar hankali ɗan uwa wanda mai ke nunawa zuciyarsa ta amince da annabi abinda annabi zo da shi amma ya karɓa bakinsa ya furta bakinsa bai furta ba har ya kasance lokacin da ya kwanta akan shimfiɗan mutuwa yana kakar mutuwa zai rasu labari je wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ya garzayo da gudu ya taho domin ya bashi sakon karshe da sa ran ko zai rabauta da wannan kalma mai tsada ya furta ta dan ya rabauta duk abin da ya abai Allah madaukakin sarki ya yafe masa annabi ya taho wajen sa yana zuwa sai ya tarar wasu gumaguman kafirai sun riga shi zuwa wajen sune Abu Jahal Amr bin Hisham da Abdullah bin Abi Umayya ibn al-Mughira ya same su a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zuwa ya rinka shafa jikin baffansa yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajja laka biha inda Allah yawmal qiyama ka furta kalmar shahada kalmar da zan tsaya maka da ita a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama waɗancan mutane guda biyu gumaguman kafiran sai su ce atarghabu an millati abdul muttalib yanzu sai da ka zo mutuwa ka rayu akan addinin kakannin kakanninka sai da ka zo mutuwa za ka yarda ka ba addinin ka koma addinin yara annabi yana maimaita su ma suna maimaita har da ƙarshe bai furta kalmar shahada ba ya rasu a haka ku kalla yan uwa a haka ya rasu bai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba din yadda da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya rasu a wata ruwaya ta Abu Huraira har yana cewa wallahi laula ayu irani quraishun da ba dan kada quraishawa za su aibata ni ba wa yaquluna su ce inna ma inna ma amal habalahu ala zalika aljaza abin da ya sa karɓa kalmar shahada kawai raki ne ya ga zai mutu ne kawai ya yarda da ba don kada sa aibata da haka ba ya ce la qarra biha ainuka ce wallahi da na faranta ranka da wannan kalma ta shahada da na farta amma haka ya rasu bai faɗa ba Allah madaukakin sarki bai nufe shi da shirya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kuka ya zubar da hawaye yayi bakin ciki yayi takeici saboda kariyar da baffin sa ya bashi amma ya rasu akan wutan godabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan ta nema maka gafara har sai idan an hana ni sai da aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabus sa'ir sannan annabi ya dena sallallahu alaihi wasallam yan uwa wanda me ke nuna mana shine ka kudirce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne amma bakin ka kifurtawa har yanzu baka karba addinin musulunci ba Allah kiyaye mu abu na uku nau'i na uku na mutane uwa a wannan gabar shine mutumin da shi kuma bakinsa ya furta ta amma kuma ya karyata ta a zuciyarsa ya faɗa ne domin ko dai ya kare dukiyarsa ko ya kare jininsa ko ya kare wani abu nasa ko kuma dan wata mujamala tasa da shi ya san abin da yasa ya aikata ta to shi bayan uwa duk wanda ya aikata irin wannan har yanzu bai karɓa addinin musulunci ba irin wannan shine siffar munafikai munafikai babban munafinci ba karamin munafinci ba munafinci kashi biyu ne yan uwa akwai munafinci babba mai fitar da mutum da musulunci irin su ne Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali irin su ne kuma yace inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a to irin su ne babban munafinci kenan yan uwa to irin sa to don mutumin da ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ta la ilaha illallah muhammadin rasulullah da baki amma zuciyarsa yana jin haushin annabi yana jin haushin addinin da annabi ya zo da shi yana wa addinin annabi makirci da makarkashiya don addinin ya kasa wani abu ya sama yan uwa wai har yanzu wannan ba musulmi ne yana ɗaya bangar shi sa Allah madaukakin sarki ce da annabinsa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ce idan munafikai suka zo zaka suna cewa na shahadu innaka la rasulullah wallahi mun shaida kai annabi Muhammad manzon Allah ne da baki sai Allah da yake Allah madaukakin sarki shine ya alamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur sai yace wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya sani tabbas hakika ko munafikai sun faɗa ko ba su faɗa ba kai manzon sa ne amma kuma wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakazibuna ƙarya take abin da suka faɗa abin bai je zuciyarsu ba iya fata baki ce ƴan uwa wannan ɗaya bangaren kenan bangare na hudu wanda shi bai fita daga addinin musulunci ba amma laifin da yake aikatawa ya fi kabira girma aka ce kabira shine babban laifi shine mutumin da ya fa- ya kudirce a cikin zuciyarsa bakinsa ya furta sai dai ayyukansa ne yau da kullum kuma suna karyata abinda bakinsa ya furta zuciyarsa ta kudirce ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma zuciyarsa ya da haka amma kuma duk ayyukansa sai kaga suna cin karo da aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yayi wani abu ya canza annabi yayi wani abu yayi gyara annabi yayi wani abu ya ya ƙara annabi yayi wani abu ya ajiye na annabi ya kirkiro nasu ya aikata shi wa wannan yana kan haɗari mai girma tare da cewa shi wannan bai fita daga addinin musulunci ba sune ashabu sune ashabul bid'a wal hawa wal ahwa ma abota bid'a kenan da san zuciya su kuma haɗarin wannan aiki yan uwa shine sai an jira tashin kiyama lokacin da ake shan ruwa na alkausara idan Allah ya tashi kiyamarsa akwai tabki na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda Allah madaukakin sarki zai ba annabinsa shi rafi ne ko kogi ne farin sa annabi ya ce yafi madara zakin sa yafi zuma za a ajiye kofuna wanda za a sha ruwa yawan su gwargwadon adadin taurarin sama wasu daga cikin mutane annabi da kansu zai dauka ya basu Allah ya samu daga ciki saboda girman su wasu kuma sai dai su dauka su sha da kan saboda matsayin su bai kai ba wasu kuma idan sun zo wajen annabi na cewa hallun mu ku to hallun mu ku to ku to ku to a zo a sha a zo a sha sai mala'iku su rinka korar su mala'iku su rinka korar su ku yi tan ku yi tan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce ummati ummati al'ummata ne al'ummata ne mala'iku su ce a'a qad baddalu wa ghayyaru ba'daka bayan ka bar duniya sun canza addinin ka ka faɗa sun canza ka aikata sun ƙara ka yi wani abu sun yi wani abin daban ba ‘yan naka ba ne sai annabi ya ce fasuhukan fasukan ai nesa da su ai nesa da su ya kuwa wannan wannan irin abin takaici ne a ce sai ka je gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ai nesa da kai Allah ya kiyaye to wannan sharrin ka kudirce annabi manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka farta a baki amma aikan ku mai saba Allah ya samu dace yan uwa mu sani cewa duk girman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da falalarsa a wajen Allah subhanahu wataala da buwayarsa kasancewa shine shugabannin shugaban manzanni a cikamakin annabawa tare da wannan matsayin nasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da wani abu daga cikin khasa'is ke bantattun ayyuka na Allah madaukakin sarki har yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban matsayinsa shine bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba shi da kambi ba shi da taken da yake so a kira shi da shi kama a ce masa bawan Allah manzan Allah babu kamar wannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a bashi matsayin Allah ba a ɗaukar siffar Allah a bashi ba a sa shi ya zamto abokin aikin Allah Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne ƙwallon ƙwal jallin jal ba shi da abokin tarayya kowa da ka gani bawansa ne kowa da ka gani bawansa ne Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mahalicci kowa halitta ne saboda haka yan uwa sai mu kiyaye wannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kullum abin da ke nuna mutane cewa ni bawan Allah ne manzon Allah ne ni bawan Allah ne manzon Allah ne shi yasa ku ga a cikin alqur'ani idan Allah ya tashi yi wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bushara da wata mu'jiza ko wata baiwa mai girma da ya bashi sai ya kira shi da sunan bawa yace subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga ubangijin da yayi isra'i da dawa bai ce da Muhammad ba sai ya ce bi abdihi da bawansa dan ka san duk wannan girman da Allah ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauke shi daga garin Makka aka je Baitul Maqdis daga can aka tafi ina sama ta bakwai aka wuce sama ta bakwai aka je duk inda aka je har yanzu yana a matsayin sa bai na bawan Allah bai zama abokin aikin Allah ba haka nan lokacin da Allah madaukakin sarki zai ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin baiwar da ya mata ta saukar da alqur'ani sai kira shi da bawan sai ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihil kitaba alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya saukar da littafi akan wa akan bawansa bai ce ala muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam dan ka gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har yanzu bawan Allah ne shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai matuƙa ya kai ya kawo domin ya ga ya hana mutane jingina wa Allah madaukakin sarki abokin tarayya shi yasa yake cewa la taqruni kama aqratin nasara ibn maryam kada ku zuzuta ni wajen yabona da wuce gona da iyaka wajen yabona kamar yadda nasara suka yi annabi isa dan maryam nasara me suka ce annabi isa waye Allah ne ko ɗayan Allah uku ko kuma ɗan Allah ina fata an fahimta to amma annabi kira da aminci su ara tabbata a gare shi da ya tashi sai ya ce kada ku sake ku yi min abinda nasara suka yi wa annabi isa ya ce ni inna ma ana abdul ni bawan Allah ne saboda haka idan kun tashi yabona duk yaban da za ku yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah ne shi yasa ina masu yabo yan uwa duk yaban da za ka yi kada ya wuce bawan Allah manzon Allah shikenan an ce bawan Allah dan ka san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ne mai halitta irin tamu abin nufi yadda kake da kai da kafa da gangan jiki haka Allah madaukakin sarki ya halitta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai kawo shi wata halitta wacce ba irin tamu ba idan da a ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an yi shi da wata halitta ta daban ai da isar da manzancin zai yi zai yi wahala kamar yadda Qurayshawa suke cewa me yasa ba aiko mala'ika ba Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan inda a ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi inda a ce mala'iku za a aiko mana mala'ika za a aiko mana to da sai ya kasance su ma wanda ake isa musu da sakon mala'iku ne amma tunda mutane sai aika mana mutum Allah madaukakin sarki ya kaddara ya aiko mana mutum irin mu domin me domin kowa ya saki jiki ya ga mutum ne dan uwansa mai halitta irin tasa amma dan ka gane akwai bambanci tsakaninka da shi kuma sai kasance rasulullahi manzon Allah ne shi sa yace inna ul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka gaya musu cewa ni mutum ne irin ku sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ana yi min wahayi mu ana yi mana wahayi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana yi masa wahayi shine a cikin masu a cikin waɗanda ake wahayi ma yan uwa za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na can kololuwa ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mutum ya zo ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a masha Allahu wa shi'ita ya rasulullahi wallahi abu kaza da ba dan Allah ya so ba kai ma ka so da bai yi ba annabi ya bata ya ce kai aja'altani lillahi niddan so kake kame da ni kishiya ga Allah bal masha Allah wahdahu ka ce Allah ya so shi kadai kawai kada ka ƙara jingina yi da Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta ku duba a lafazi ma sai da annabi ya masa me ya masa ladabi ya ji wasu 'yan mata suna waka suna yaban mazaje na da waɗanda suka kwafsa a yaƙi suna cewa suna waƙi a ciki sai ɗaya daga cikin sai ta saki layi take cewa fina nabiyun ya alamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe waye ya san abin da za a yi gobe in ba Allah ba sai annabi ya taso da yana jin sai musu shiru saboda abin ba su kauce ka'ida ba da yanzu ta faɗa ka sai taso ya ce ke kakki tsara faɗin wannan maganar ko ma ki ci gaba da abin da kike faɗa na baya na waƙen ki annabi kira da abin ki tsara tabbata a gare shi yace kada a rantse da ni ko kuma kada a rantse da wani Allah man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda duk ya rantse da wani Allah to hakika yayi shirka saboda haka ƴan uwa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wata hanya da ya san zai bi ya toshe ya rufe hanyar da za a yi shirka da Allah maɗaukin sarki ya yi ta wannan annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ya kuma mutumin da bai kai annabi ba a rinka ɗaukar siffar Allah ana jibga wani a zagi Allah a zagi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda wani yan uwa wannan wani irin addini kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk kokarin zihana mutane yin shirka amma sai gashi saboda wani mutum ko saboda wasu mutane sai mutum ya waka ya zagi Allah iri iri ya waka ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda me saboda kara wani mutum kuma ana gani a yi shuru sai dai a zo a yi ta da kura a ci za a yi kaza sai a rabu da shi su ci gaba da harkokinsu ina wanda ya je faɗi mummunan magana akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi 'yan shekarun baya har yanzu yana a rayuwa abin da aka yi masa an kai shi kotu an ci an yi masa kunci amma me aka yi masa ba abin da aka yi masa ga wanda ya yi na kwana wanda aka yi shi ɗin an ci an yake masa hukuncin kisa har yanzu me aka yi wasu fasikai ma munafikai wasu ɗaukaka ƙara an zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda an yake mai hukuncin kisa wa an ɗaukaka ƙara to zuwa da idan Allah madaukakin saki ha antum haula idajaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadillah anhum yawmal qiyamati am yakunu alaihim wakila idan an je wajen Allah madaukakin sarki sai maga zuwa ga wajen ɗaukaka ƙara da masu ɗaukaka ƙarar da masu yi gaba ɗaya Allah maɗaukan sarki zai tattara sai tura musu to in ba su tuba ba Allah maɗaukan sarki ya datar da mu ƴan uwa mu sani cewa daga cikin haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wajibi a kanmu dole ne kowane ɗaya daga cikin mu ya so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi soyayya da tafi san da yake wa kansa tafi san da yake wa mahaifinsa tafi san da yake wa iyayensa da matarsa da 'ya'yansa da kowa na duniya gaba ɗaya duk wanda ya ji yana son wani abu fiye da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi imaninsa akwai gyara a cikinsa imaninsa bai cika ba haka annabi ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ni fiye da yadda yake son kansa da iyayensa da ƴaƴansa da kowa a cikin mutane gaba ɗaya wata rana sai yadda Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na tattaunawa ya ji daɗi ya kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah wallahi a yanzu a duniyar nan babu wanda nake so kamar kai sai sai kaina kaina ne kadai na fi son saboda kai ya rasulullah sai annabi ya ce ya umar wallahi imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da yake yadda yake son kansa da kansa sayyidina umar ya ce ya rasulullah to wa yanzu wallahi babu wanda nake so a doran ƙasa fiye da yadda nake son ka hatta raina da yake cikin jikina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta al'ana ya umar yanzu kai imani na gaskiya saboda kai uwa kowa ya kwatanta kansa idan an zagi mahaifinka ya kake ji idan an ci mutuncin mahaifinka ya kake ji za a ci mutuncin mahaifinka ka daina magana da mutum ka yanke hulɗa da shi ku yi faɗa da shi saboda me ya zagi mahaifinka idan an zo an nemi kusuru sai ka ce mahaifi na fa ya zaga iyaye na fa ya zaga ya zagi wanda ya fi iyayenka mai kai an zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin mutane kowa ya ji kowa ya ji ya zabar gwansa ya kwanta ya bacci babu abin da ke damunsa ɗan siyasa nawa a garin nan aka zaga a kama mutum a kai shi kotu wasu habulal ake musu a kotu saboda an zagi ɗan siyasa a kai mutum kotu a yanke mai shari'a a kai shi birtin duk abubuwan da ya kamata na ɗauka hukunci ana yi mutum amma za a zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa babu abin da ya damu daga shugabanni hamma biya ɗin wace irin soyayya ke na yan uwa wannan irin so muke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bala'i da masifa wallahi yan uwa idan ba mu tashi mun kare mutuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yayi ta kammala kenan babu lokacin dauke shi wallahi yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da kima da daraja a wajen Allah fiye da yadda muke zato sai mun tashi mun ji soyayyarsa ta fi ta fi mana komai a cikin doron kasan duk abin da kake ji kana son sa ka fifita annabi akan sa wannan shine yan uwa abin da ya kamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cancanta mai masa irin wannan soyayyar saboda shi abin da ya mana duk wani abin da ka sani nasa mai tsada ya bada shi saboda mu al'ummar wata rana ayoyi ne guda biyu ɗaya a cikin suratul ibrahim ɗaya a cikin suratul ma'ida ƙarshe ya karanta su in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim cikin suratul maida kenan rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi ibrahim yana magana game da mutanensa annabi isa yana magana game da mutanensa da annabi gama sai ya fashe da kuka yace ya ya rabbi ummati ummati ummati al'ummata al'ummata Allah ya turo mala'ika jibril ka je ka tambaye shi dan me yake kuka ba dan bai sani ba aka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce al'ummata nake ji Allah madaukakin sarki ce da mala'ika jibril ka ga masa cewa inna sanrubika fi ummatika wala nasu uku hakika zamu kyautata maka a cikin al'ummarka wallahi ba za mu munana maka ba saboda mu annabi yake kuka idan aka tashi kiyama za a je siradi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo ya a gindin siradin a bakin siradi saboda al'ummarsa idan zamu wuce akwai wanda ya su wuce kamar walƙiya akwai wanda ya su wuce kamar gudun doki akwai wanda ya su wuce kamar gudun iska akwai wanda ya su wuce suna rarrafe akwai abin da ake ce musu kalalib majaujawa ko kugiya da suke kadawa suna fauto duk mutumin da ya zo wucewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zan tsaya bakin tsira ina cewa Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka amintar Allah ka amintar al'ummata al'ummata hatta a lahira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ta jele kenan tsakanin Allah madaukakin sarki da aljanna ya je ya turo mutane daga wuta a kai su aljanna ya koma ya ubangiji al'ummata a ce je ka ebo adadi kaza je ebo ya kai su aljanna har sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yarda duk saboda mu yake wannan bai kamata mu so shi ba bai kamata mu kare haƙƙinsa ba bai kamata mu mutu saboda shi ba ya kamata ya kamata Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah